فتجل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استودعتك إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله أقدر شافي نوع shafi na 64 to ina za mu tafi bismillahir rahmanir rahim wa man wa man adaka wanda ya atishawa fi salati a cikin sallarsa wala yastagilu bil hamd baya shagaltuwa da godiyar Allah ya ci gaba da sallasa ba sai ya yi hamdala ya ce alhamdulillahi ba wala ya ruddu kuma baya juyar da gaisuwa alaman shammatahu ga wanda ya gaishe shi yana sallah ya ake shawa ta wurin masa yarhamu kalla to ba zai mayar masa shammata da ya ce ya gafiru lahu lana wa lakum ba wala yushammitu aizan kuma shi mai sallah baya gaya da wani mai ake shawa yana sallah ya ji wani yayi atishawa ya ce alhamdulillah to shi ba zai ce masa yarhamu kalla ba tun da sallah yake fa in hamidallah in har ya gode wa Allah din da aka ce fala yastagilu bil hamdi to in yace alhamdulillah fala shi alaihi ba komai a gari wa man tasaba fi salah wanda yayi hamma a cikin sallah saddafahu ya toshe bakinsa ko da bayan hannunsa ko da wani hankicif ko da hannun rigarsa wallahi fito amma kare tofar da komai na yawu illa fi saudihi sai a cikin tufafinsa ko mayafinsa ko wani hankicif dinsa shi ma fitar da wannan yawu min gairi ikirazi hurufin ba tare da ba tare da fitar da wani harafi ba ba tofarwa zai na tuf in kace tuf akwai ta dafa wannan harufa ne suna rubutuwa yana iya bayuwa zuwa ga ɓacin sallah ya zama ka sake shi dai ka sa ka goge min gair ishrad hurufin ba tare da fitar da harafi ba wa man shakka fi hadasin wanda yayi kokonto a cikin hadasi yana ganin akwai hadasi a tufarsa ko babu ko a jikinsa ko gudun yin sallah au najasati ko wata najasa fa tafakkara sai yayi tunani fi salati a cikin sallarsa ya yi tunani kalilan kaɗan sun mata ya ƙanar ɗahara sannan ya sakankance da samuwar tsarkin ya yi yaƙinin cewa yana da tsarki to falashe a alaihi ba komai a gare shi amma in ya tabbata cikin shakku ya kasa samun yaƙini na samuwar tsarkin ya tabbata cikin kokwantar najasa to sallah ta ɓaci alhamdulillah a shimawi shafi na sha bakwai ina za a tashi na'am wa amma shuruɗu sihati salati ko wa amma shuruɗu sihatiha muna bayani akan sharuɗoɗin sallah shuruɗu wujude wa shuruɗu sihati mun gama shuruɗu sihati a baya yau za mu tayi shuruɗu sihatiha amma kaga sharuɗoɗin ingancinta ita sallah fa sittatun guda shida ne taharatul hadasi na farko tsarkin hadasi ne ya gaya maka hadasi a farko ka gane ai hadasul asgari البول والغايد والمزي والمزي والودي والريب to wajibi ne idan ɗayan biyu a ɗayan biyar nan ya samu sai an yi alwala wa taharatul khabasi da kuma tsarkin khabasi abin da ya taba jikinsa ko tufafi ko gunyin sallah sai an tsalkake idan waɗannan tsarkin guda biyu bai samu ba an bar sharaɗi na inganci sallah ba ta inganta ba wasu ibalu ibatu da fuskantar alƙibla sharaɗi ne sai dai in a halin gwabza yaƙi ne ko a cikin sallar nafila cikin tafiyar da ta halatta a yi mata ƙasar wasu turul aurati da nufin tsilaici sharaɗi ne ba a sallah tsilala wa tarkul kalami da barin zance shar'i ne ba a magana da zanzan a cikin sallah wa tarkul af'alil kasira da barin ayyuka mayawaita duka wannan sharadi ne ba a wani aiki wanda ba jisin sallah ba mai yawa a cikin sallah wallahu a'lamu Allah shine masani alhamdulillah sai ne biya shafi nawa Zuriya shafi na ɗari biyu da tara. Ina za mu tashi. Wa arkanun dalaki rukunan sakin aure arba'atun guda hudu ne. Al'awwalu na farko muƙiwa dalaki mai aukar da shikan, bi ma'ana wanda yake yin shikan kuma sakin ya inganta. wa sharɗuhu sharaɗin mai yin saki an ya kuna musulman ya kasance musulmi ne inda ya miji da matar dukansu musulmai ne to ya zama wanda ya sake masa matar in ba shi da kansa ya sake ba to ya zama musulmi ne in akwai wani alwalinsa ɗansa ko ubansa ko baffansa daga cikin asubansa ne ya sake mar mata a gabansa ya yi shiru sakin ya tabbata mukallafa musulmin kuma ya zama baligi mai hankali falayin aqidu talaqul kafir sakin aulen kafiri ga matar musulmi baya kuduruwa ko shi ya aife shi ina fata an gani in ya sake masa mata yana kafiri to sakin bai yiwu ba walasta biyu wala yaro karami ya saki matar wani ko ya saki matarsa da aka aura masa wannan sakin bai tabbata ba wala man zala aqluhu wala mutum da hankalinsa ya gushe bi jununin da bugun aljani ko hauka au ijma'i ko suma au nahu zalika ko makamancin wannan ko wani farfadiya sai ya saki matarsa a wani yanayi na na fakuwar hankali aurenka yana nan sake bai tabbata ba wata karanu da kamrin amma kaga wanda ya yi maye da giya abinda aka haramta sha auna bizin ko bommi ko burkutu almashahuru kauli mashahuri dai nufuzu talaki garcewar sakinsa sakinsa ya tabbata tunda shan giya haramun ne kuma da hankalinsa yana sane da haramcin da ya ya sha to duk abin da ya aikata in ya kisar kai za a kashe shi ba za a ce ai ba a cikin hankalin sa yayi ba duk sallar da ta wuce shi a wannan bayan za a rubuta masa zunubin tarihin salati ba za a karbi uzurin sa ba idan ya saki matarsa ta kafu in yayi zina za a rubuta masa zunubi in yayi sata a cikin mayan za a yanke masa hannu ba ruwan shari'a da cewa wai ba a hankalin sa yake qalahu malan ya faɗo da fil jawahir a cikin littafin jawahirul ikilil wa zahiruhu to mabayyanin qaulin nasa mai yaza wannan mai maye da giyan ko burkutu ko bommi ya watsake ya dawo hayyacinsa ne yayi sakin amla ko bai dawo hayyacinsa ba da yi tamyizi ba ko yana cikin mayan in dai giya ne ko abin da aka haramta to aurensa ya mutu waha tare da amma malam ya kiyaye bi kaulihi da faɗinsa da yake bi khamrin ka gane ai man sakira bi khamrin aw lazizin wanda ya maye da giya ko bomi ko burkutu to amma lau shariba labanan gabanin cewa lau da dai shariba labanan ya sha nono ne nono da ka sani ya yi tsami ya sha sai ya buga masa hankali ya yi maye au akala da'aman halalan ko ya ci wani abinci na halal sai ya fi kalbin jininsa ya sa shi maye au dawa ko ya sha wani magani wani jiko ko wani tsimi na itatuwa da niyyar wani magani bai san yana zai bugar da shi ba sai ya fi kalbin jininsa ya bugar da shi fasakira minu sai ya yi maye daga wannan maganin ko abincin ko nonon to fa inna muka san cewa shi wannan in tsallaka fi tilkal hala in yayi saki a cikin wannan hali na maye la yalzamu talaqun saki baya lazamta sa ijma'an kabuwar maluma ina fata an gane in dai abin da ya ka halal ne sai kuma aka yi rashin sa'a ya ɗauke shi ya bugar da shi ya yi maye har yana sumbatu to in ya sake a wannan halin matarsa tana nan saki bai tabbata alhamdulillah bambanci ne abin da ya sa shi mayen halal ne ko haram ne idan haram ne saki ya tabbata in abin da ya sa shi maye shanka ko shinsa halal ne ya yi maye to aurensa yana nan risala risala shafi na nawa shafi na ɗari uku da saba'in da takwas ina za mu tafi wal umratu ba mun gama aikin haji saura umra wal umratu ka ga ita umra ya fa'alu fiha mai yin umra yana aikatawa cikinta kama zakarna kamar da muka ambata awwalan da farko a cikin rukunin aikin haji tun daga al-ihramu wal tawafu wa sa'i duk iri ɗaya ne ɗaukan harami irin na haji shi ne irin na umra mahazura su alhaji abubuwan da aka hana wa mai aikin haji irin su ne aka hana wa mai yin umra ka gane ai har yin labbaikan su da shigo wasu maka da shigar su harami da yin tawafi duk iri ɗaya ne ila tamami sa'ayi baina safa wal marwa har zuwa cikar sa'ayi tsakanin safa da marwa daga nan ita umra ta ƙare shi ko aikin haji daga nan yake ɗorawa akwai sauran rukuni ma a gaba shi ne tsayuwar arfa ka gane ai sai kuma wasu wajibabbu da suka zama kamar kwanan muzdalifa da jifa na kwanakin jifa shi ne kawai bambancin umra da haji niyya tana bambanta su rukunan umra guda uku ne rukunan haji guda hudu ne yawwa amma rukunan uku na farko duk iri ɗaya ne na haji da na umra sun mai haliku ra'asahu sannan idan ya gama sa'ayinsa guda bakwai zai aske kansa daga yayi aski ko wa qadkan matsumarsu umrarsa ta cika ita babu wajibin hadaya irin na aikin haji ga wanda ya tumati sai dai in ka jira kayi haji nan gaba to hajjinka da kai bayan ka yi umra a cikin watannin hajji shi ya jawo maka yin hadaya amma ita umra sai dai hadiyu ta ɗauwi sai dai in ka ga nan ba ka tafi da hadaya ka ta ɗauwi wannan kuma nafila ce ba wajibi ba ce wal hilaku yin aski afdalu shine mafi falala mafi lada fil hajji a cikin aikin hajji wal umratu da umra sai dai ga nan tumatti'i in ya zo ya fara yin umra to umra ta sa an so yayi sai sai ibqa al-lishan alladhi yahliqu fil hajj domin wanzarwa ga gashin da nan gaba zai aske a cikin aikin hajji amma in ba haka ba in umra zalla yayi aski kwaliya ko akan yayi sai sai idan hajji yayi a ƙarshe yayi aski ran goma ga wata ya fi falala akan yin sai sai amma duk da haka wata kasiru yin sai sai yujizu yana isarwa anil hilaki ga yin askidu ya ba anil hilaki ba ko yawwa dalili kuwa saboda yadda mazala sa sallama ya shi aski ya da kuma addu'arsa da ya yi ta Allahumma irhamil muhallikina sai suka ce wal muqassirina ya rasulullah yayi shiru ya sake cewa Allahumma irhamil muhallikin suka ce wal muqassirina ya rasulullah yayi shiru ya kara cewa Allahumma irhamil muhallikin suka ce wal muqassirina ana ko ta wal wal wal muqassirin kaga sai da yawa masu aski addu'a har su uku sannan muqassirin ba da lafazi ba da adabi ne kawai cewa wal muqassirina amma wasan guda ku duka sai da yace Allahumma irhamil muhallikina su suke cewa wal muqassirin shi dai bai faɗa ba sai a na uku ne da suka ce wal muqassirat ko wal muqassirin amma ta kasirin yujizu yana isarwa idan mutum ta kasirin zai yi wal yuqassir min jami'i sha'rihi lalle ne ya rarrage baki ɗayan gashinsa ba wani bangare ɗaya zai kyas ba wannan tafsirin mata ne amma shi namiji ko ina za a yi sosai ko a yi bajin ko a sa kilifa a rarrage ko ina wa sunnatul mar'ati ita ko sunnar mace idan ta aiki haji ko umra a taqaddum shine rage gashi ita babu sunnar aski a kanta saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace laysa ala nisa'i halqun inna ma alal nisa'i at-taqsir yace yin aski baya wajaba akan mata a aikin haji abin da ya wajaba akan mata shine at-taqsir rage gashi wala ba sa babu laifi alhamdulillah ko to alhamdulillah sai ne askari ba bara akan ɗan mutu
الأنثى في ربه فهمته ومن يحسن بك أكثر شاجنا دي دي أكثر شاجنا ليوه karatun mu na jiya a cikin askari kusan ƙarshe da muka fara ɗin nan ko farko farko inda muka tashi ba mun ce wa rakibu dabba wa qa'iduha wa sa'iquha wa muqifuha haythu laysa lahu wa mumsikul kalbi al-aqul wa zul jidal al-maquf fuquduhu ko to iya waɗannan guda biyar ko shida wanda ya hau dabba ya faɗo ya mutu wa ƙa'iduha ko? a wanda ya hau dabba ba ya faɗo mutu ba ya taka abin mutane ya mutu barna wa ƙa'iduha da mai jan dabba ya je ta kan amfanin mutane ya mutu barna wa sa'iquha da mai kola ta ya kola ta ta cikin amfani ya yi barna wa muqiwa da muqifuha da wanda ya tsayar da ita haisu laisa lahu gurin da ba nasa ba sai wa mutane barna wa mumsikul kalbin aqulu da mutumin da ya rike kare mai cizo wa zul jidarin maqud duquduhu da ma'abocin garun da ake tsoron fatuwarsa ya bari kuma ya faɗo wa mutane ya mutu lauri ko ya kashe wani to duka waɗannan adabi ne akan zancen baya za su biya jiya na abubuwa ko tala na abubuwan da barnan da kalan nan ya ko cizon da ya to kalmar al'ajima'u dinnan dabba wadda take ba mai magana ba ka gane ai wanda take kamar dabba ta daji wal ma'adiru da ma'adinai baramu da mutum ya shiga ƙasa ta afka masa wal bi'ru da rijiya bi gari sun'in ba tare da aikatawan wani ba ba wani ne ya jefa shi ba ba wani ne ya tona rami inda bai dace ba ya fada ya mutu to waɗannan jubarun banza ne ba za a biya diya ba ka dafi isra'ili kamar mai tunkuɗewan wanda ya kawo masa hali wajen kare kansa har ya kashe mutumin da yake kokarin kashe shi ko ya masa illa ko ya masa rauni da ya kamata a biya diya to waɗannan ba zai biya diya rauni ba ba zai biya diyar ransa ba to ina za mu tashi lafi na ɗari uku da arba'in da bakwai a can ƙarfe wa yarmanu mu'ajjijun nari firrihi mu'ajjijun nari mutumin da yake hura wuta firrihi a lokacin iska lokacin bazara yarmanu yana biyan duk abin da wutan nan ta ƙona in wutar ta ƙwace ta je ta kona rumbun mutane ko ta kona gangar mutane ko ta kona dabbobin mutane ko ta yi kisan kai sai ya biya jiya in dai lokacin iska ne ba a so a hula wuta musamman a gidajen ƙauyuka da kuma gonaki da suke kusa da ƙauyuka kai har ma a tsakiyar daji don wutar za ta iya kwacewa tafi ƙarfinka ka zo ka kashe dabbobin daji da ƙwari Allah ne kaɗai san iya ko ciyawa ta ƙona ai ta yi wa makiyaya ɓarna ko da abokan daji in dai ka taɓa abu wanda yake mallakar wani ta yi ɓarna ko ta yi launi ko ta yi kai to zai biya wannan biyan ya ce ka murtinin ma'i kamar mutumin da ya sako ruwa ruwan dam ne an toshe sai dai ya ɓalle ya sako ruwan ya zo ya ambaliya ya ci gidaje da gonaki ya kashe dabbobi da mutane duk sai ya biya jiyoyin rayukan nan da kuma farnar da wannan ruwan ne wa hafirin bi'ri da wanda ya tona rijiya haifu yumna gun da aka hana tonawa saboda ana gumbayi da tsauri zai iya jawowa matsala ya tona kuma ya yi a ɗin katangar wani ko sauran wani ya faɗi ko kuma wani ya afka ciki ya faɗi ya mutu sai ya biya biya wa malu zimmi dukiyar arnan alkawari ba harbi ba ba arnan gaba ba arnan alkawari dukiyarsa kalmusulmi kamar dukiyar musulmi ne tun da an ba shi amana idan ka taba dukiyarsa kamar ka taba ta musulmi ne za ka biya duk abin da ka bata masa wa yazmanu kamrahu musulmi zai biya giyar arne arnan alkawari in ka zubar masa giya za ka biya ko ka sayo masa ko ka za shi kudin kayansa tunda dai addinin su su suna shan giya ba za ka dora masa hukuncin musulunci ba in ka zubar masa giya to za ka biya illa an yi zuhira sai dai in ya bayyana ta a fili in zuwa kai mashaye su da suka keɓance ka je ka zubar musu to za ka biya ko ya ɗauko kayansa ba sha yake ba yana tafiya ka kwace ka fasa kwalbar ko ka zubar da ita a kokon amma in ya fito a titi a garin musulmi yana shan giya a fili a to wannan bayan an zubar da ita ma sai an hukunta shi da zai koya wa 'ya'yan musulmi shan giya wa jinayatu sabi laifi da ya shafi zubar da jini yin rauni ko kuma kisa na yaro karami yaro karami ne ya jinaya ya kisa ko ya zubar da jini wal majnuni da jinaya ta mahaukaci da ya kashe wani koyi wa wani launi fi mali a cikin dukiyar mahaukacin za a biya diyan ko a cikin dukiyar yara ko zai ji ciwo nan gaba kare kara kashe wani ko ya kare wani launi amma dai ba za a kashe shi ba ko da da gangan ne alhamdulillah sai ne
to ina ne na hau shafi na nawa ina za mu tashi shafi na tamanin da tara a arifin a arifin a ko ba a arifin jumal al'adiyya ka yi lerabin jumloli masu zuwa ga su kamar haka mal asali da kasirin wasu ba al'asadu zaki ma da kasirin wasu bati ba mai takaitacciyar kwanto ba ne aka sai wasu bahu ya kai masa farmaki eh to ai shine na farkon abba din to to sai ka ce a kenan ma bazilul ma'ruf bi makruh bazilul ma'ruf mai bada kyauta ko alheri ma bi makruh ba abin ki bane makaruhi a bidiyo ba abin da ake ki ba shari'a da wannan abin da ake ki a ɗabi'a wancan a shari'a ne shari'a tana ki aka ta masa makaruni kullu ulaika kana anhu ko a wancan mas'ula ne ne kullu zalika sai a ta inda rabbika makaruhan abin da ake yi a shari'a kenan wannan kuma abin da ake ki ne a dabi'a ta dan adam yace ma bazulul ma'rufi bi makaruhi mai ba da kyauta ko alheri ma bi makaruhin ba abin ki ba ne a cikin zukatar mutane ma ɗin na harku na fiye harafi ne na korewa ya amalu amala laisa da yake aiki irin aikin laisa wa huwa mabniyun ala sukun abin ginawa ne akan sukunul alif bazilu din nan ismu ismu ma marfu'un suna ne na ma abin yi wa rufu'a wa huwa mudafu kuma mudafun ne saboda a gaba ya ce alma'arufi kaga zaman mudafun ilai ko
المعروف مضاف إليه مجرور بالإضافة بمكروه الباء حرف جر زائد حرفي من الجر حرف باء باء باء الجر كي أما كما زائد قال كي ومكروه كبر ما لابال مالي ومكروه كلها بمكروه ومكروه خبر ما labari ne na ma majrurun abin yi wa jarra lafazan ga lafazi amma kuma mansubun abin yi wa fata'a ne ka kadiran ga kaddarawa domin in ka zo fassarawa irin fassarar mai fata'a za ta yi kamar bar babu ita a wannan kaddarawa to alhamdulillah sai ne dalilin muta'alliq shafi na nawa yawa ina za mu tafi وكان القاضي الإمام فخر الدين الأرخابندي الإمام جاغورا القالين أفرقه القاضي من أوكو اسم كان وكان القاضي الإمام فخر الدين الأرسابندي القاضي الإمام جابورة فخر الدين الفهر الدين الأرسابندي وتم غدين أرسابن كان يا كفن شيء رئيس العيمة رئيس الشين خبر كان منصوب ودن سن sunayen gaba ɗayansu da la'adinsu a matsayin fa'ili su alƙadi لا تنفع الإمام لا تنفع فخر الدين الأرسابنجي فيما الأرسابنجي ويسي مقدب فائدين فائدين سنان نكانا ورئيس الأئمة شين اسمه شين كبر كان كان يا كثر رئيس الأئمة شين شوغبان jagororin malamai kamar mukti da aka nada shi shi maru a garin maru وكان السلطان يهتمه sarkin garin marutsin ya kasance yana girmama shi gayatar itirami matuƙar girmama yana ba shi daraja yana hidimta masa wa ya ƙulu shi wannan malami alƙali fukan dinin alsabanji yana cewa inna ma wajatu hadal mansiba ku sani na samu wannan matsayi ne da wannan muƙami na rahisul ayimma da kuma matsayi na girmamawa a wajen sarki na same shi ne da kirmatul ustazi a dalilin hidimta wa malami fa inni domin ni kuntu na kasance a kadumul ustaza ina hidimta wa al-ustaz malami alƙadi ya ci ma alƙali al-imama aba yazid dabbusi shine malamin sa abu yazid dabbusi shi ne yake masa wanki yake masa wanke wanke wa kuntu la kasance a kadumu ina hidimta masa wa adbuku da amu daga cikin hidimta masa hadni nake dafa masa abincinsa salasi na tana tsawon shekara talatin muka yi a haka shekara talatin yana ɗalibta a wajensa a cikin ɗaliban kuma shine hadiminsa a tsawon shekara talatin ya ce wala akula minhu shay'an ban taɓa cin ko yoma ɗaya ba minhu daga abincin da nake dafa a ko ko ko ɗanɗan saboda abincin malami ya za a yi ya cin abinci kafin malami ci amma shi yake dafa ya ce to a dalilin wannan na samu wannan matsayi muna muna ga yayi lamba ɗaya wala akula ya'ani inna kidmati wa ɗarki da amahu hakika hidimtawa ta da dafa masa abinci laifa li ajlil akli wai ba dan na ci bane ni ma ba dan in na dafa a dan samun ba wal intifa ba dan na amfani da abincin ba bal li mujarrid ta'zimi saboda tsalaicin girmamawa wa tawqiri da daukakawa ba dan ni na ci ba wa kana shaykhul imamu al ajallu shamsul aimatul hulwani rahimahullahu ya kasance ɗarkare da min bukhara ya fita daga garin bukhara wata kana jibadul qura ya zauna a shakin wasu alƙaryatu kamar local government ayyaman tsawon wasu kwanaki da hadisatin a dalilin wani waƙi'a waƙa'atu lahu da ta afku gare shi juyin mulki aka yi ka gane ai aka canja sarki shi kuma yana tare da sarkin da aka sauke shi kuma sabon sarkin yana adawa da tsohon sarkin to duk na hannun dama daman sai sarkin yana kama yana daurewa yana galkanewa shi kuwa ya ga za a kulle shi ya yi hijira ya bar musu garin ya koma can wani gari inda sarkin garin bayi da iko shine hadisa ya ka lamba ta ku ai so da waqa'at ai wa auzabat kurud mutawajjah tafatarsa min albaldati daga wannan gari na bukhara ila alqura zuwa alqaryatu to a dalilin wannan waƙiya da ta faru gare shi wa qad zarahu talamizuhu duk almajiransa sun ziyarce shi babban malami ne babu irinsa a lokacin a garin yana karantarwa almajiransa ɗalibansa na ilimi kowanne sai da yake birni da zai kai fa mai nisa dan sai da bar karkarar gaba ɗaya je inda wannan sarkin bayi da iko amma haka almajiransa kowanne wani ya kai masa ziyara sau ɗaya wani sau biyu wani sau uku duk sun ziyarce shi gaira shakin imami in banda shehin malamin nan al'imami jagora alƙadi shi ma alƙali ne shamsul ayimma ranar nan ta shugabanni abi bakari mai suna abubakar azzarnuji rahimahullah ta'ala babban malami ne ba shi kadai ne bai samu ya je ya ziyarce shi ba to ashe malamin ya rike shi a rai kowa ya zo ya ziyarce ni wani shi kadai ne bai zo ya ziyarce ni ba faƙara lahu hina laqiyahu sai ya gaya masa lokacin da ya gamu da shi a wani gari da ba shi ya je shi ma ya je suka haɗu sai ya kasa haƙuri shi malamin nasa ya ce masa lima lam zurni me yasa baka ziyarce ni dare da mutu ya gaya masa saboda abin yana kosa masa kuma wannan din shi ne dama dama akan ya rike shi yana ganin sa da abin da ya ce barko mai ya ce dan me yasa baka ziyarce ni ba فقال له شيء طالب الله فيك مكة كنت مشغولا بخدمة الوالدة na kasance mai shagaltuwa da hizunta wa mahaifiyata babana ya mutu ga kuma ta tana raye kuma ta tsufa ba ta da wanda zai mata hidima sai ni ba zai iya barin ta na wuri ɗaya ba ballan ta na kwanaki Allah samu ka gana da uzuri wanda ya kamata a duba uzurinsa kuma a kalbatun da ita ma wata za ta haƙoƙe bal musamman ma da ba ta iya komai sai an mace kaga ka uzuri amma duk da haka faƙala malamin ya masa surzaƙul umra za a azuta ka da tsawon rayuwa za ta yi tsawon kwana tun da kana yi wa mahaifiyarka hidima kana kai biyayya ga jakamarka za a baka tsawon rayuwa wala turzaqu rawlaqad darsi amma ba za a arzuta ka makayacin karantarwa ba ba za ka iya kafa makaranta ka zauna ka dinga karantar da almajiri ba duk da ilimin naka saboda akwai haƙƙi malaminka a kanka ka ga kamar da ya zai bace ya kan uzurinsa eh za ka yi tsawon kwana tun da ka bi mahaifiyarka ka hidin kwana amma fa ba za a arzuta ka makayacin wato karantarwa ba raunat ay wala tuj'ala marzuqan bi raunati darsi wa zinati kaje ba da kawasta shine raunat da makai kamar ratsa ne ka gane ba za a rubuta ka da kayatarwa ta karantarwa ba wa kana kazalika kuma haka lamarin ya kasance fa innahu domin shi wannan malami yayi tsawon kwana a duniya kana ya kamanta ya kunu yana zauna fi aksari auqatihi alqura yaskunu alqura shine mafulin yaskunu yaskunu alqura yana zauna a ƙaryatu a alƙaryatu ƙananan garuruwa fi aksari auqati ce mafi yawan lokutan daga wannan garin ya ɗan wata biyu uku ana jin daɗin sa ɗalibai sun je su yiwu an taru kamar abin zai dawwama can sai ya tsallake kuma a ji shi a wani gari ya bulla walam yantazim lahu darsu karantarwa bai taba tsaruwa gare shi ba a ce ya kafa makaranta ya zauna a gari ɗaya dindindin da almajirai ko an fara kamar ana korarsa daga an samu watanni shi kenan sai ce to kuma ya yi gaba sai dai mai so ya ji shi ba kuma kowa ne zai iya wannan yawon ba to saboda haka mala ta kan wanta azza minhu ustazu duk mutumin da malaminsa ya cuci min gare yuhramu barakatul ilmi za a haramta masa albarkar ilimi wala yantaji ba zai taba amfana ba jihi da ilimin ko ya tara ilimin illa qalilan sai dan kadan amfani amma ba zai hana ilimin da yayi kuma ya samu ladansa ba ko dai aiki da zai samu ladansa amma abu alwa da shi a duniya ya ji dadin sa kai sai dai dan kadan zai dan samu ya dai wanda bai yi ba rashin jin daɗin da ya ji a zuciyarsa kawai ita ce ta zama amma ba ku ce maka ba shi da ya masa bayani na za a rubuta ka da tsawon rayuwa saboda ka bi mahaifiyarka amma dai ba za ka iya kafa makaranta ba ba ce masa ba waki iya gaya masa abin da yake faruwa idan irin wannan biyu sun haɗu
sai me eh a ba za su haɗu ba kuma wannan abu sai dai ka sai masa kaddara ce kawai kaga dai shi ba zai tsallake bar mahaifiya a wannan yanayi da ba a sabo ba ta da kowa kai shi kagalan ma yana so to ba zai yi ba haka Allah ya rubuta masa dan ya zama mana izina mu yan baya in kana da dama to kai amfani da damar ka ci gashi damar ce bai da ita ba wai dan baya so bane ina ne shafi na sha bakwai babu salatul kauci babu kenan da zai mana bayanin sallar tsoro imana sallar wajen yaki lil abu yuqsamu ahlul jayshi fi safarin inda salati lahum qismaini bil luzumi fi ja'izin amkana qasamun wa allamahum إمامهم كيفية في صلاتهم صلى الإمام ركعة في ثنائية مع الإقامة منها والأذان كن يقسم أهل الجيش أنا رب ما أبوتا لندنا سوني سودوجي da kwamandojin yaƙi fi safarin cikin tafiya lil'afu saboda langwame da aka yi inda salati a wajen yin sallah tunda a halin yaƙi ana raba su kismai wato lil'afu domin afuwa da aka yi lahum a gare su ana raba su kismai ne rabi wato yanki biyu rabi falta kum da'ifatun minhum ma'aka kaga da'ifatun minhum kenan kaga da ita kuma ɗaya da'ifar tana ta tana tsare abokan gaba zulmi wannan lazimi ne dole ne a yi haka fi ja'izin ka gane ai afuwan ta zo ne cikin halacci amkana kasamun da raba jama'a guda biyu amkana ya yiwu in zai yiwu in ba a rinta ɗaya da yaƙi ba lokacin sallah wa allamahum imamuhum imamun nasu ya sanar da su kaifiyatan yadda ake yi fi salatin shi wannan sallah ta sai sai yayi bayani dan ba kowa ne ya san wannan kaifiyar salatul kawji ba sai mu da muke karanta sai ne zuwa makaranta wani ke taba jin ma ya ake yi kuma yaki kamar koma ne in aka watsa da ko birgi kowa ma ɗebowa yake wa yuqatilu wa yuqatilu adu ma kulli barrin wa fajir to har yan kwaya ana zuwa yaki da to in ba ga musu ga yanda za a yi ba kaga su ban sani ba to shi ne liman ne kafu a fara sallar zai ce wa jama'a to ga yadda za a yi ku jama'a ta farko sannan imamu rakatan al'imamu shi liman salla rakatan zai sallaci raka'a ɗaya shi suna iya a cikin mai raka'a biyu mai kyau sai maka kasubihi wal juma'a kamar asuba da juma'a da kuma a da la'asar da isha wanda ake musu kasan in sun kai hari ne ana yin kasan kaga ita ma suna iya shi ma'al iqamati kuma za a salace ta tare da iqama mina daga wannan sallar wal azani da kuma kiran sallah duk za a yi kumi ai kum ka tashi da wannan aiki wa fi ruba'iyya shine cikin wancan baitocin amma a cikin ne raka'a hudu a zaman gida ne za a yi a zahar ko la'asar ko isha au sulasiya ko miraka uku take magaruba a halin yakin a halin zaman gida ko a halin kasaru inda ita ba a kasarun ta ita sulasiya to farakatai da zai raka abi da bihim da mamunsa na farko haka nan in ya raka wani ke jama'a ta biyu in ta zo allazina lam yusallu fal yusallu ma'aka su ma zai sallaci raka'a ta biyu ta ƙarshe idan kuma magariba ce jama'a ta farko zai musu raka'a biyu jama'a ta biyu in ta zo zai musu raka'a ɗaya kowanne ya tashi su ko abin da ya tsere masa haka ne farakatai ne zai raka a jini jihim ga mamunsa kowanne ƙadi ƙama ko amma a lokaci in yi raka a biyun zai tashi kalba kami kamar daidai wato ba zai magana ba tunda a cikin sallah yake zai tashi ya tsaya girgirin ba karatun fatiha ba sura su kowanne ya tashi ya kawo raka a guda biyu in sun tafi in ya ji waɗancan sun zo to sannan sai ci gaba da dama a cikin sallar sa yake zai tsaya ne kakkal bakani ai bi su kuti kamar daidai da cikin yin shirin daidai da baya magana ba cikin ba kamar daidai cikin bebanta ba daidai ba bubu bubu ba to shi ba zai wannan ba bubu bubu din da daidai yake shi ya sa misali sai masa a bi su kuti kamar daidai wanda baya magana cikin shirin da zai ba cikin da ya bantar daidai din ba alhamdulillah sai ne riyadu salihi na wata kalma ce na Eh, ba labar da jugadi. yawwa in ka ce la kasa na kali ai da yuganu ala kalbi ana rufe zuciyata har ya zama ban san halin da nake ciki ka gane ya shi ne yuganu saboda nauyin manzanci wani lokaci sai a lullube zuciyar ya kuma bai san me yake yi ba ko bai san me yake faɗi duka duka duka ɗaya ne ni na hulwani ya kawo halwani wato daga halawa ne ba mai sai da alewa to alewa kasan halawa ne ba larabci ne حلاوة موتي واتفاء لمرجئي ولقوا يا حبيب الله أفضل من هدى أي حلاوة لا رسول ذاتي أصلي شنو حلاوة مو مكتوى حليوة أما الجواب وسيم يسمى حليوة أصلي فلا رسول حلاوة alhalwani mai kai da alewa to ina za mu tashi to riyadu salihin babi na nawa ko ba ka babi babi na 365 babu bayani ma a addallahu ta'ala lil mu'minina fil janna Allah ta da mu wannan babi na zai mana bayanin abin da Allah ya tanade shi ga muminai a cikin aljanna na ni'imomi da falaloli da jin daɗi qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin wa naza'a ma fi sudurihim min ghill ihwanan ala sururin mutaqabilin لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين الله يتوى إن المتقين حقيقة تسؤولا الله الآن الله لا في جنات ذات ثبت كم الجنة وعيون مرملولي ruwan yake ugowa daga ƙasa wanda shine wannan ruwan yake zama kolamun nan guda hudu fiha anharun mimma in gairi asinin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أصل مصفى إن إلى فاتا عن ذلك to daga wannan uyun idanewa da suke ugowa udkhuluha mala'iku za su ce ku shige ta in suka zo kofar aljanna ku shige ta ita aljanna bi salamin tare da aminci kuma aminina kuna amintattu wato ba ku tsoron azaba ko yankewar ni'ima ko jinya ko a ce za a koro ku a fito da ku wasu malamai suka ce bi salamin din nan malaka za ku shige ta da sallama ku ce assalamu alaikum bi yana daukuwa assalamu ba ma aminci ne aminci Allah ya tabbata ba assalamu alaikum aminci Allah ya tabbata gare ku to wasu suka ce a aminci ake nufi saboda haka aka yi ƙarin bayani aka ce amina kuna amintattu wasu kuma ce a ku shige ta tare da sallama ne ku ce assalamu alaikum sai ku shiga amina kuna amintattu babu tsoron azaba Allah ya ce kuwa na za ana ma fi su durin min jini kafin su shiga fa mun riga mun cire min jinin wani jin haushin juna ma fi su durin abin da ke cikin zukatansu min jinin na jin haushin juna shine aljillu wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu irin wannan gillu din da hasadu duk daga an taruwa alkausara zai wanke dan uwanka zaka so shi kamar da kake son kanka ba ka ji haushin kowa dan jin haushi ma ya azaba bacin rai azaba ce ko baka shin babanka ne in Allah ya kaddara shiga aljanna an san shi kawai kana san shi kana kaunar ba komai na jin haushin juna an cire kuma ishwanan za ka gansu ɗan uwan juna kamar uwa ɗaya uba ɗaya bal fauka zalika ma ala sururin mutaqabin suna kan gadaje mutaqabin suna masu fuskantar juna in an zo wajen shakatawa na aljanna an fito daga gidaje an zo gonaki za a jera kujeru su rawu bayan yanda yanzu ake jera kujeru a gurin taro kana kallon ƙeyar wanda yake gabanka zama wanda yake baka yana kallon ƙeyarka aljanna ba a ganin ƙeyar ɗan aljanna ba a gani bayan kujerar juna domin malamai suka ce da za a nuna maka adan da yake keya da bayan kujerar wani to sai ka buro gidanka ka zo ka tare ka dinga maka hidima saboda adan da yake cikinta wanda kai baka samu wannan matsayin ba kowa ana ba shi gwargwadon matsayinsa to saboda haka ba a yarda wani ya ga kiyar wani ko ya ga bayan wani mutaqabili ne ka gane ai ikiwanan ala sururin mutaqabilina la yamassuhum fiha nasabun nasabun wata wahala la yamassuhum baya shafar su fiha cikin aljanna wa ma hum min hadi mukhrajina hum su yan aljanna ma bi mukhrajina ba ababan fitarwa bane min ha daga gare ta kaga nan in karatun malar radio al-ba'u din zaida wa ma hum minha mukhrajuna ne akan sai aka sa ba za'ida sai ta canja li irabu ya zama wa ma hum minha bi mukhrajina bi mukhrajina shine ismu ma ka gane ai su din ma bi mukhrajina ba masu fitarwa ba masu fita ba ba ababen fitarwa bane minha daga aljanna an ka cire ban ma ma'ana ka za ta zama wa ma hum minha mukhrajuna hum su ما مخرجون با ما سفتا بني من هذا الجنة وقال تعالى الله تعالى يا تي يا عبادي هو سام قراءة يا عبادي بالياء يا عبادي يا كوباينا لا خوف عليكم اليوم باب tsoro gare ku fa a yau tunda ku masu tsoron Allah ne kun bi Allah to da aka zo alkiyama ku saki jikin ku kuwa taya babu tsoro tare da ku alyawma a yau wala antum tahzanuna kuma ku ba za ku yi bakin ciki ba wai dan kun baro ƴaƴa da mataye da waye da wani karkace dan an sa wala da wala da wala a cikin wuta wannan duk ba zai sa ku damuwa da bakin ciki ba su wane ne waɗannan bayi allazina amanu su ne wanda suka ba da gaskiya bi ayatina da ayoyinmu wa kanu suka kasance musulmina masu miƙa wuya ga Allah za a ce musu udkhulul jannata ku shiga aljanna antum wa azwajukum ku da matayenku da kuka bi Allah tare a duniya tuhbaruna kuna farin ciki alhubur din farin ciki tuhbaruna ana faranta musu yudahu alayhi ana kewayawa ga nasu bi shahafin da farantai min zahabin na zinar filet din aljanna ma ko faranti da girmanin mukhalladuna ko wildanun mukhalladuna suke dauke da jina kewa tan azlaq an ce yulaku alaihim wuldanun mukhalladuna ba to waɗannan wuldanun din su ne suke kewayawa na aka sai yudaku alaihim can a suratul nisa yake yaduku alaihim ko nan kuma e kuma a cikin idza waqa ma haka to idan yace yudaku alaihim ana kewayawa ga su bisajin da farantai min zahabin na zinare wa akwabin da kuma kofuna su ma dai min zahabin din wasiha a cikin waɗannan kofunan ko ko fiya cikin aljanna dalilin ya koma zuwa ga aljanna ma sai sayi al'akuto akwai abin da rayukan yan adam take sha'awarsa wa talazzul a'yunu abin da idanuwa take jin daɗin ganinsa na launi da kayan ado iri iri wa antum kuma ku mu'minai khaliduna kuna madawwama fiha a cikin ta Allah ya ce tilkal jannatu wa talanka aljanna allati uritum ita wata aka gadar muku ita bima kuntum ta'maluna a dalilin abin da kuke aikatawa na yi wa Allah da'a da kun ja faki hatu faki hatu yayi tatuwa na marmari mufradun fawaki faki hatu ɗan itaciya na marmari ya tabbata lakum gare ku fiya cikin aljanna faki hatu kuma kasiratun masu yawa min ha ta akuluna ai ta akuluna da za ku dinga ci min ha daga wani ai tatuwa mun kwana alhamdulillah ila muktaru muktaru hadisi na mawuya littafin baba na malam karuji Allah ya ji kare da gafarta masa ina za mu tayi Tafi yana tafi na sittin da uku da ina ne matashi ne hadisi na nawa a'a ba wannan ba shafi na sittin da nawa kace to ai ai mun kai sittin da hudu a nan alama ta take a cikin harful ka'i ba yawa kamsin da kamsin yawa a cikin harfin hadisi na goma sha hudu manzo Allah ya ce kamsin abubuwa guda biyar suna faruwa ne da kamsin a dalilin faruwar wasu abubuwa guda biyar shine kamsin da kamsin abu biyar suna faruwa a duniyan nan da kamsin a dalilin mutane sun aikata wasu abubuwa guda biyar kowane abu ɗaya yana jawo abu ɗaya in ka haɗa su sun zama biyar sun jawo biyar na farko ma na tsaba ƙaunin ahada mutane ba za su taɓa warware alkawari ba illa su liɓa alayhim aduhum sai an shugabantar musu da maƙiyin da zama maƙiyin su shine shugaban su kaza ko za su ɗanɗana kuɗin mutumin da baya ƙaunar sai zama shi da shugaba a kanka mai iko a kanka ai ka kaɗe to ba abin da yake jawo wa musulmi wannan sai warware alkawarin Allah da manzansa da warware alkawarin da suka kulla a junansu in ya zama warware alkawari ya yi yawa a cikin al'umma to ba za su taɓa samun mai ƙaunar su ya shugabance su a duhu a nan wai ba sai kafiri ba mai da'awar musulmin ma zai karɓi mukami da sunan yana wakiltar ka amma baya ƙaunar ka to laifin daga gare ka ne daga cikin al'umma ne saboda warware alkawarin juna ba a cika alkawari abu na biyu manzo Allah ya ce wa ma haka mu bi zai ma anzalallah mutane ba za su taba yin hukunci da wani abu wanda ba Allah ne ya saukar ba su ajiye lissafin Allah da kyara musulunci su ɗauki constitution da shi suke hukunci illa fa shafihim alfaqr sai talauci ya yadu a cikin kaga kasa tana da arziki amma kuma talakawa da suna ɗanɗana kudin talauci yana ƙaruwa kullum tsadar masarufi ta yi yawa kuɗi ya yi wahala ga tsadar kaya ga ƙarancin samun kuɗi me ya jawo wannan ba a hukunci bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar na uku manzo Allah ta wala zalal fi mulfahishatu alfahasha yana nufin zina ba za ta bayyana ba fihim a cikin su illa fa shafihim almaut sai mutuwa ta watsu a cikin su za a yi ta mace mace jinya ta zo ta kashe annoba ta zo ta kashe ciwon koda ciwon hanta ya ta kashewa ɗan bindiga ba laifin wani ba laifin su kashe mutuwa iri iri saboda ne alfasa ta bayyana a cikin mutane suna gani kuma sun kisa hana su dakatar da ita na hudu ya ce wala afaful mikiyala ba za su taɓa tauye ma'auni ba mudu illa muni unna ba ta sai an hana musu tsuro tsuron ƙasa ko dai a samu ƙarancin ruwan sama ko kuma a yi ruwan saman shukar ta fito a samu amfanin Allah ya aiko ƙwari su cinye ko ya aiko ambaliya ko haka kawai Allah ya hana ƙwaye ta yi ‘ya'ya ya hana zangaliyar ‘ya'ya ya hana ‘ya'ya tatuwan aihuwa in dai Allah tauye mudu wa uki zo bisinina kuma sai an kama su da shekarun fari kuma fari iri-iri ne ko ana noma abinci a garinku da yawa to ba ka da kullum da ya ga tsada ta yawa shi ba fari ne kai a wajen noman da girbin da kakar kai ba ta amfane ka ba tun da ba ka da shi ba ka da abin saya kai a wajen ka fari ne ko su da suka noma suna ga sun noma ta yi kyau sai sun je sun yanki kada da sun sayar an zo a yi lissafi a ga ai ba riba daidai da wanda aka musu fari ka kashe kudinka ka zo ka lissafin mai da taki ka ga ashe duk faduwa ma aka yi me ya ga wannan tauye mudu kuma tauye mudu na kai ka ce wani sai na tsabar abinci da ake auna hatsi da shinkafa da gero tauye mudu yanzu faɗi ne da shi mai matsa gidan mai yana tauye mudu kom atanda yana riƙe inji ko matsawa ya tauye maka wasu 'yan ɗugo litar ba ta cika mai biya wata ya rubuta 50 cl a jikin ledarsa amma ko 25 cl bai kai ba biya wata na farko da ake 50 cl ya yi biyu nan amma ba a canza lambar ba yanzu ake rubuta 50 cl a farkon fitowarsa har yanzu ma 50 cl ake rubuta kuma za ka ga wani ya fi wani girma akwai su makabil an ce shi wannan ya fi kowane girma a da shi ma yanzu an rage shi to duka wannan tauye mudu ne wajen awun yadi a rubuta ka rubuta mutane kan yadi goma amma an zo an auna yadi tara da rabi shi ma tauye mudu yana nan da yawa barkatai tauye mudu masu awun mai a kwalba da masu awun fulawa maimakon yadda ka siyo buhun a buhunsa ka kamfato ka cika sai a dinga marmatawa ana marmace an sai an sa an tayar da roba ta yi wara-wara sannan kuma wani ma har da hannu na ga yana haka yana marmasawa wannan ma tauye mudu ne gara ka ƙara farashi yadda za ka samu riba amma ka auna shi yadda yake ba tare da ka marmasa ko ka tauye mudu ne to manzala ce ba za su taɓa tauye mudu ba sai an hana musu tsuro ko albarkar tsular wa uki zu bisinina kuma a kama su da shekalun fari wala na biyar ta wala mana uzzakata mutane ba za su taba hana zakka ba illa hu bisa alhumul qadar sai an tsare musu dugon ruwa alqadru daroto ba almadaru ba ma fa almadaru ai da yawa ne alqadru tsani kadar kadar abinda yake isa daga sama sai an tsare musu ba za su same su wadatacce wanda zai ishe su ba to ku auna damunar mutum da kai da da sai a yi ruwa uku hudu mutum da damu ko shuka bai yi ba saboda ya san sai an samu wata uku na kyau ana ruwa amma yanzu wani binne ma zai yi amma a ƙarshe saka da ruwa ya yi da kyar ake ɗan gilba abu an kwa kai sake aka yi ruwa uku hudu ba kai shuka ba to kar ma ka fara shuka gero kar ma ka fara shuka gero don kuwa za ka yi asara to duka wannan yana ciki tsarewar ruwan sama kuma me ya jawo hana zakka masu noma riɗi ba kowa ne yake bada zakkarsa ba kai shinkafa yar kada dama jiya muke zanta aka ce an ka kasa su kashi ɗari kashi tamanin ba sa bada zakka za su ce ai sun yi wahala ai ana bin su bashi ana wane ne ana wane ne alhali abin da suka girba kuma ya kai misali ba wanda zakkar ai mun karanta a risala zakkar kuɗi ce kawai ba shi yake hana amma zakkar dabbobi da zakkar amfanin gona ko bashin da ake binka ya fi abin da ka girba in dai abin da ka girba ya kai nisabi dole ka ba da zakka amma ba ruwansu ba sa bayarwa jiya ma wani yana ce mana abin da ya sa gani zakka ba wai asara ne ba ka ji aka wai mala karka sa baki karka sa baki wato zama zama da gaskiya shi ne yace dan me ba sa baki wai to mala asara ne kaji wai abin da ya girba da ya lissafi wai asara ne saboda haka shi ba su abin wannan hadisi rawahu tabarani an ibn abbas imamu tabarani ya rawaita shi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد القاتل لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق فالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله